الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na talatin ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin gabatar da karatu a cikin littafin usulus sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 22 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na goma sha hudu babin imani da mala'ikan mutuwa mai karɓar rai babin da ya zo na yin imani da cewa akwai mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi wajen karɓar rai yana daga cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a imani da wannan mala'ika mai karɓar rayuka sabida faɗin Allah ta'ala ƙul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un mun karanta cewa idan ya karɓi rayin ran mumini to yakan miƙa wannan ran ne zuwa ga mala'iku na rahama ma'ana yana tare da tawagar mala'iku kuma mala'ikun iri biyu ne akwai mala'ikun rahama tare da shi akwai kuma mala'ikun azaba da aka duk sanda ya karɓi ran yakan miƙa ran zuwa ga inda ya dace idan mumini ne ya miƙa ransa zuwa ga mala'ikun rahama idan kuma kafiri ne ya miƙa ransa zuwa ga mala'ikun azaba wannan shi ne daidai da faɗin Allah tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun ma'ana suna karɓar ran suna karɓa ne daga hannun mala'ikan mutuwa sannan su hau da wannan ran zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sun marudu ilallahi maulahumul haq mun karanta hadithin wato wani athar na mujahid wanda mujahid yake cewa mala'ikan mutuwa an tattare masa duniya gaba ɗaya ga ta a tafin hannunsa ko ga ta a gabansa sai ya zamto kamar tasa ko akushi ko faranti a gabansa da haka yana ɗaukar ran wanda ya ga damar ɗaukar ran da izinin Allah wannan mun karanta wannan hadithin mun karanta kuma hadithi na saba'in da takwas inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wanda a cikin ku yake son ransa ya rabu da gangan jikinsa in ba ganin ɗaya daga cikin wato masaukai wato yayi ba misali ya ga idan shi ɗan aljanna ne ya ga masaukinsa ayyal manzilataini yasir ba zai samu farin ciki ba a ce ransa ya rabu da gangan jikinsa ba tare da ya san a wa'yannan matsayai guda biyu a wa'yannan masaukai guda biyu ina za shi ba wannan mun karanta wannan cewa mala'ikan mutuwa wato mala'iku sukan zo wa bawa su kuma zari ransa kaɗan kaɗan a hankali a hankali har zuwa lokacin da ransa zai zo ainihin wato zakan wato haɓa to daga nan ne shi kuma mala'ikan mutuwa sai ya zare ran daga iyanan ƙul ya tawaffakun malakul mautin ladhi wakila bikum to bayan nan mun karanta babi na goma sha biyar a cikin wannan littafin babin imani da tambayar mala'iku guda biyu يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أهل السنة سن إيماني لتشوى ونن الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاء فتنيتا أكبر زاء كما أيمة تنبيا غمدا النبي صلى الله عليه وسلم غمدا Ubangijin da ta bautawa game da kuma addinin da ta tafiyar da rayuwarta a kai, wannan ahlu sunna sun yarda da wannan ba tare da wata kaifiya ba mun karanta hadisi na 79 hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma fitnatul qabri bi duk fitinar da za a yi wa mutum a kabari duk ni ne za a tambaya game da shi ma'ana tambayar duk da za a yi wa mutum a kabari tambaya ce game da ni da haka in an tambaye ku game da ni kada ku yi kokonto to wannan mun karanta hadisi na 80 shi ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar ya zaka yi idan aka ce yau an saka a kabarinka kuma waɗannan mala'iku masu ban tsoro da ake kira munkarun da nakiri sun ziyarce ka mala'iku baƙaƙe masu wato bulu mai duhu ɗin ido wanda suke tafiya gashin su yana zuba a ƙasa suna sharar ƙasa da haƙoransu suna da wata guduma ta ƙarfe da mutanen Yaman ko mutanen Mina za su taru don su ɗaga wannan guduma ta munkarun da nakir annabi ya ce ba za su iya ba wannan duk da cewa wasu daga cikin hadisan mun karanta cewa hadisai ne masu rauni amma dai yana cikin abin da muka karanta mun kuma karanta na ƙarshe na 81 da haka duk suna tabbatar da tambayar mala'iku guda biyu a kabari gaskiya ne da haka yau za mu tashi babi na goma sha shida alal mu'allif rahimahullahu ta'ala babun fil imani bi azabil kabar ibn abi zamanin ya ce ga wani babi da zai yi magana game da yin imani da azabar kabari Allah ya tsare mu a'adana Allah wa iyyaka min zalik Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kuma tsare ka kai mai sauraron karatu daga azabar kabari Allah madaukakin sarki qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Fa inna lahu ma'ishatan zanka, ai wa man a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan zanka, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ta'ala ya ce wa man a'arada an zikiri duk wanda ya bujire wa alqur'ani shine zikir anan ba abin da ya hada shi da alqur'ani ba ruwansa da alqur'ani ya iya komai qur'ani ne kawai bai iya ba yana fahimtar komai ƙur'ani ne baya fahimta yana bin umarnin kowa umarnin Allah a cikin alƙur'ani ne baya bi wa man a'rada an zikiri sai Allah ya ce duk wanda ya bujirewa alƙur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka lalle yana cikin rayuwa wadda take mai kunci ko da kwa ana ganinsa cikin wadata da yalwa kila ma mai mulki ne matukar ya bujirewa alƙur'ani zai yi rayuwa ta kunci shi yasa wani malami yake cewa duk lokacin da ka ji ranka ya ɓaci ka rasa me ya ɓata ma rai kana cikin kunci to insha Allah ka zauna ka yi tunani za ka kila ka kwana ɗaya ba karanta alkur'ani ba zuwa kwana biyu suka ce duk wanda yake kwana ɗaya biyu uku bai karanta alkur'ani ba baya jin wannan kuncin to zuciyarsa ta mutu amma in dai zuciya mai rai ce kuma ba a karanta alkur'ani to samun yalwa da wato sakakkiyar zuciya zai yi wa mutum wahala zai dinga rayuwa cikin bacin rai da kunci da haka alkur'ani yana kawarwa ya kuma yaye wannan kunci din wa qala Allah ta'ala yace nahnu na'lamuhum mu ne muke sanada muna sanada su wato nahnu na'lamuhum mu muka san su munafikai kenan Allah ta'ala ya ce ku ba lalle ku gane munafukai ba domin suna zuwa ne da riga biyu da rigar da kuka sani wadda za ku karbe su da kuma wata koyayyar riga wadda ba ku san da ita ba su zo muku zahirin su yana tare da ku badinin su baya tare da ku da aka mu muka san su Allah ta'ala ya ce sanu'adhibuhum marratayn zami musu azaba har sau biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan Allah ta'ala ya ce zami musu azamu mayar da su kuma zuwa ga azaba mai girma dukkan waɗannan ayoyi ayoyi ne da malin ya kawo su don ya tabbatar mana da cewa akwai azaba a cikin kabari to sai dai anan an ce an dan yi wa malam wani nakadi cewa ina ma dai a ce malam da ya tashi kulla wannan babi ya ce babun imani da azabar kabari da kuma ni'imar kabari domin ba kowa ake yi wa azaba ba wani lagwada yake sha wani daɗi yake sha da ni'ima a cikin kabari da haka in aka ce azabar kabari kamar ita kaɗai kenan ake yi a cikin kabari bal kuma akwai ni'ima a cikin kabari da haka da ya haɗa guda biyun babun da yake bayani akan kai imani da cewa fa ana yi wa wasu azaba a cikin kabari sannan kuma ana ni'imta wasu a cikin kabari to da babun ya fi dacewa an yi haka an fahimta ko la'annal kabara domin shi kabari imma na'imun aw azab ko dai ni'ima ce ko kuma azaba ko ya zama rawdatu min riyadil janna ko hufuratan min hufarin nar an gane ko da haka zai fi dacewa a ce babul imani bi azabil kabari babun fil imani bi azabil kabari wa na'imi waɗannan ayoyi duk malin ya kawo su kamar yadda muka karanta don ya tabbatar da cewa azabar kabari gaskiya ce ya kawo ayar wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka al ma'ishatu dank sai ya ce fil kabar ya kawo ta nan saboda ko na hadisi da zamu karanta duk da bashi da inganci da aka ce annabi ya fassara ma'ishatu dhank da ainihin wato azaba kabari to wal aqrab wallahu a'lam amma da fassarar wannan ayar Allah shine mafi sani al ma'ishatu dhank shine abin da yake faruwa a nan duniya tun kafin ma mutun ya shiga ya mutu ya shiga kabari an gane ko rayuwa mai kunci da Allah ya ce duk wanda ya bijirewa alkur'ani zai shiga ba wai sai ya mutu ba tun a nan duniya Allah zai fara ɗanɗana masa ma'ishatu bank shi yasa kafiri da ya bijirewa alkur'ani sai ke cikin rayuwa mai kunci saboda abin da Allah ta'ala ke sanya masa ko ke jarabtarsa da shi a cikin zuciya na ɓacin rai da damuwa na ganin masu imani da musulunci yana burin ƙasa shi kuma ransa yana ɓaci hankalinsa yana tashi jininsa yana hawa ga kuma ƙuncin rayuwa shi ma yana daga cikin ma'ishatu bank abinda mutum zai ci da kyar sana'a ta yi masa wahala sannan kuma ga rashin hutu ga rashin natsuwa wannan a duniya kenan duk wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da waɗannan abubuwan to ya jarabce shi da al-ma'ishatu bank ko a jarabci mutum da cutar wato damuwa ko a jarabci mutum da ƙuncin rayuwa ko a jarabci mutum da rashin hutu ko a jarabci mutum da rashin natsuwa wannan dukkaninsu na daga cikin abin da zai fassara ma'anar ma'ishatu dank kaga wannan duk ana jarabtar mutum da su ne a nan duniya shi za suka ce ma'ishatu dank din nan yana nufin a nan duniya kafin ma mutum ya mutu ya shiga kabari sannan fadin Allah ta'ala sanu'adhibuhum marratayn zamu yi musu azaba sau biyu ma'ana al'ula ta farko fi duniya za a yi musu azaba a wannan a cikin duniya saboda abin da za su ci karo da shi fi gazuwate wato a yakin fi gazuwate badarin a yakin badar min alqatl na kisa ma'ana an gaya wa munafukai sanu'adhibuhum marratayn sun fara dandana kuda su tun a yakin badar Allah ya ce dama zai musu azaba iri biyu azaba ta farko a hannun mumine za a dandana musu kuda a dandana musu azaba azaba ta biyu kuma azabar kabari sannan kuma a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ce za kuma a mayar da su zuwa ga azabar da tafi wadda ta gabata ainihin wato girma duk waɗannan ayoyin kamar yadda nake ta maimaitawa suna daga cikin ayoyin da ake yin ahlus sunna suke yin hujja da su wajen imani da azabar kabari da kuma faɗin Allah annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yau mata ƙumun sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wannan malam ya kawo ta a can wata munasabar ya kawo wannan ayar sai har ma malam mai sharhi yake cewa ina ma dai malam ya kawo ta a daidai wannan gaba dan ita ma tana fa'idantar da azabar kabari annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'a kaga annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya ina a cikin kabari wa yawma taqumu sa'atu a yaqu wato adkhilu ala fir'auna ashaddal azab kaga wannan shi kuma bayan an je lahira kenan wannan dukkanin su ayoyi ne da suke fa'idantar da mu wato azabar kabari kuma ayoyi ne wanda ma'anar su a bayyana take قال وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر وذكر الحديث رواه البخاري ومسلم وفي آخره أكرشان حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر ibn abi zamanin yake cewa ahmad bin mutarrib ya bani labari daga ubaidullah bin yahaya shi kuma daga mahaifinsa mahaifinsa daga malik malik kuma ya ji wannan hadisi ne daga yahaya bin sa'id shi kuma daga amratu binti abdurrahman ita kuma amra ta ji wannan hadisin ne daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda nana aisha take cewa wata ba yahudiya ta zo wajenta ta zo wajen nana aisha tas'alu tana so ta tambaye ta wata fatawa ko wata mas'ala faƙalar laha sai ta ce wa na Aisha a azakin min azabil kabar Allah ya tsare ki daga azabar kabari in ji wannan ba Yahudiyar to anan har na Aisha take mata inkariya za ta yi mata wannan cewa Allah ya tsare ta daga azabar kabari sai na Aisha ta yi inkari akan wannan ya haka ya za ta wato inna azabal kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ce mata ai gaskiya ta gaya miki azabar kabari gaskiya ne to shi sa ma a ƙarshen hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amaran nasu ya umarci mutane an yi ta'awwazu billah su nemi tsarin Allah min azabil kabar daga ainihin wato azabar kabari ina fata an gane mala yake cewa ahlus sunna gaba ɗaya sun yi imani da azabar kabari babu mai inkarin azabar kabari cikin ahlus sunna saboda ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani da kuma abin da ya tabbata a sunna don haka ne ibn abi hatim ya ambata cewa annahu sa'ala ya tambaya qala yace sa'altu abi na tambayi babana wa aba zur'a na tambayi abu zur'ata min mazahib ahli sunna game da mazhabobin ahli sunna wa ma daraka alaihi ulama fi jami'il amsar da abinda malaman musulunci suke kai gaba ɗaya a cikin garuruwa hijazan garin yankin hijaz wa iraqan da yankin iraki da misra da sham da yaman sai aka bani amsa aka ce ai duk mazhabobinsu sun tafi akan azabar kabari gaskiya ne abu abubakar al-ismaili ma yake cewa yana cikin aqidar a'immatul hadith wannan aqida ce ta manya-manyan malaman hadisi imani da azabar kabari suna cewa inna azabal kabari haqqun azabar kabari gaskiya ce Allah yana yin azaba ga wanda ya cancanci a yi masa azaba in ya ga dama in kuma ya ga dama ya masa afuwa sannan wannan hadithin wanda muka karanta ruwayan na na isha Allah ya kara mata yadda cewa wata ba yahudiya ta zo don ta mata tambaya ta kuma yi mata addu'a ta nema ta ce tana nema mata tsarin Allah daga azabar wuta wannan hadithin mataninsa sahihi ne domin Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun fitar da shi duk da cewa isnadin da Ibn Abi Zamanin ya kawo anan isnadi ne da'ifi as-sanadu da'if duk da cewa hadithin mataninsa sahihi ne imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi duk a cikin sahihin littafinsa ta hanyar suleiman ibn bilal daga yahya ibn sa'id daga amra cewa wata bayahudiya ta zo ta tambayi na aisha sai take cewa na aisha a azakillahu min azabil qabr to fa ankarat alaiha aisha sai na aisha ta mata inkari ya zaki ce wani kina neman mun tsarin Allah daga azabar kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ainihin wato falamma ja annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaraha faqal sai ya ce inna azabal qabri haqqun nana Aisha ai gaskiya ne azabal kabari gaskiya ne da haka ya umarci mutane da su dinga neman tsarin Allah daga azabal kabari wannan hadithin Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwadda da wannan isnadin al hadith laysa da'ifan da haka hadisin dai ba mai rauni bane walakinahu hasan sai dai hadithi ne hasan al hadith hasan bi hadha sanad wato da wannan isnadin hadithin Hassan ne sai dai matanin hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi kamar yadda muka ambata da Imam Muslim yana daga cikin mafiya ingancin hadithai a matani amma a isnadi fala ba'sa bi rijalihi la ba'sa bihim fa yakunu hasanan wa matnuhu sahihun rawahu shaykhan ina fata an gane مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على سبي لم يعمل خطيئة قط سمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر مالك yake cewa ya ji daga Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id yake cewa naji Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa nayi sallah a bayan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ga wani yaro karami da ya rasu sai naji Abu Huraira kuma wannan yaron bai taba yin zunubi ba ko sau daya dan karamin yaro ne sai naji Abu Huraira a cikin sallah yana cewa Allahumma a'idhu min azabil qabr ya Allah ka tsare shi daga azabar kabari na'am wannan hadithin shi ma kazalika la ba'sa bi sanadi babu laifi da isnadin hadithin domin isnadin hadithin hasan ne sai dai hadithi ne mauqufi zuwa ga abi huraira da haka hadithi ne sahihi mauqufi a cikin sa cewa anna aba huraira ta salla ala sabiyyin abu huraira yayi wa wani yaro sallah wa qala allahumma a'idhu min azabil qabr جاء في الحديث الآخر يازو أو أنا حديث الذي سئل عن عن أطفال المشركين واندا أكي تنبيا جمد كنانا يارا مشركي قال الله أعلم بما كانوا عاملين يتي الله شيني مفي سنن أبين ذا سؤال كتا إندا سنجرما hadithin dai yana a cikinsa akwai dalili na tabbatar da azabar kabari kamar yadda shi ibn abi zamanin ya yi babi guda akan haka wannan kuma mas'ala ce sananniya a wajen ahlus sunna wal jama'a kuma nassosi game da wannan mas'ala ta azabar kabari nassosi ne waɗanda suke bayyanannu kuma nassosi ne wanda a cikinsu akwai tabbatar da azabar kabari da kuma ni'imar kabari kamar yadda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da haka hadithai ingantattu mutawatirai sun tabbatar da haka wa haddathani abi an an ibn fahlun عن العناق من سألك وعن وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عروة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكا عذاب القبر wannan hadithin shi ma ibn abi zamanin ya ce mahaifinsa ya zantar da shi wannan hadithin daga ali daga abi dawud daga yahya daga abdullahi bin urwa daga muhammad bin amr daga abi salama bin abdurrahman abi salama bin abdurrahman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka to ma'ishatan danka din sai ya ce azabul qabr ana nufin azabul kabari wannan hadisin da'ifi ne fassarar ma'ishatun donka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa azabar kabari ake nufi wannan hadha da'ifun wannan yana da rauni saboda akwai illoli da dama a cikin wannan isnadin akwai mahaifin ibnu abi zamanin akwai ali bin al-hasan al-murri akwai yahya bin salam har wa yau akwai abdullahi bin urwa as-sadusi al-hafiz ya ce da'ifi ne sannan kuma hadithin ma mursal ne min marasil abi salama da aka wannan fassarar ma'ishatun donka da azabar kabari wato wannan tafsirin bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda isnadin yana da rauni akwai illoli masu yawa kamar yadda kaji wasawabu annal ma'ishata donk alhayatu duniya zance mafi inganci rayuwa mai kuncin da Allah ya ce wanda ya bujirowa alkur'ani zai yi a nan rayuwar duniya ake nufi wa amma azabul kabar fa adillatuhu kathira shi ko game da azabar kabari dalilan da suka tabbatar da ita suna da yawa amma ma'ishatun banka gaskiya ma'ishatun banka ana magana ne a cikin rayuwar duniya ina fata an gane kamar yadda mun karanta da zuwa can baya wa haddathani abi عن ابن فحلون عن العناق عن عبد الملك رحمه الله قال حدثني عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون قال يعني في القبر yake cewa mahaifina ya bani labari daga ibn fahlun daga inaki daga abdulmalik rahimahullah yake cewa kuma ya bani labari daga yahya wato ibn sulaim daga sa'id ibn jubair cikin faɗin allah ta'ala man kafara duk wanda ya kafurce fa alaihi kufuru wato laifi da zunubi da nauyin kafurcin yana kansa wa man amila salihan wanda ya aikata kyakkyawan aiki kuwa na kwarai fali anfusihim yamhaduna to yayi wa kansa shimfiɗa wato sun yi wa kawunan su shimfiɗa man amila salihan fali anfusihim yamhaduna waɗanda duk suka yi kyakkyawan aiki sun yi wa kansu shimfiɗa a cikin kabari ko kuma sun yi wa kansu shimfiɗa a cikin aljanna sai ya ce qal sai ya ce ya'ani fil qabar yana nufin a cikin kabari mun tsallake wani abu fahlun ne ku gyara makhlun ya rubuta ko ba makhlun bane fahlun ne a yan kun tuna kun sha jin wannan a cikin isnad ko yawa an ibn fahlun ne sai ku gyara wannan isnadin shi ma da'ifi ne a cikinsa shi ma akwai illoli waɗanda suka gabata a isnadin da ya gabata akwai shi walid mahaifin ibn abi zamanin sannan akwai yahya bin sulaim albasari al-ma'ruf bi yahya wato al-buka wa huwa da'ifun sannan kuma yana cikin marasil na sa'id bin jubair shi kuma sa'id bin jubair tabi'i ne fa huwa mursal dan haka maganar hadithin zuwa gare shi kaga ta zama mursala sai dai hadithin yana wannan athar din yana da shahid daga maganar mujahid wanda albayhaqi ya fitar da ita a cikin azabil qabar sai dai shi ma athar din mursal ne kuma mai rauni ne saboda sa'id bin jubair shine ya fassara wannan aya man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun yace yani fil qabr ana nufin a cikin kabari hadha da'ifun wannan fassara ce mai rauni zance mafi inganci wato ayoyin da suka gabata su suka tabbatar wannan su ne ake yin hujja da su game da azabar kabari man amila salihan man amana wa amila salihan fa innahu yamhadu li nafsihi fil qabr wa fil janna kaga duk wanda yayi aiki yayi imani yayi aiki na kwarai to yayi wa kansa shimfida a cikin kabari ko kuma yayi wa kansa shimfida a cikin ainihin wato aljanna qala abdul malik rahimahullah haddathani al makfuf an ayyub bin khutin عن قتادة في قوله صلى الله عز وجل سنعذبهم مرتين يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب جهنم عبد الملك يكي تشوى رحمه الله المكفوف يا باش لاباري shi kuma makfuf daga ayyub bin khudin shi kuma daga katada wajen fassarar faɗin Allah ta'ala ainihin wato sanu'adhibuhum marratayn yace yana nufin azabar wato azabar duniya da azabar kabari shine sanu'adhibuhum marratayn marratayn din nan daya a duniya daya kuma a cikin kabari thumma yuradduna ila azabin azim yace yani wannan ita kuma azaba jahannam wato yana nufin azabar wuta jahannam kaga azaba uku kenan Allah ya kiyaye shi ma wannan isnadin da'ifi ne saboda a cikin isnadin dai akwai irin illolin da suka gabata a wanda ya gabace shi sannan har wa yau kuma yana cikin marasil na katada an gane ko sai dai wannan fassara sahihiya ce cewa annal azaba marratain azabar iri biyu za a yi musu marratan fi duniya azabar duniya azabar duniya kenan wa azabal kabar sannan kuma akwai azabar kabari wannan ta duniya ko dai a wajen jihadi a je a lallasa su a kakkashe su ko a illata su sannan kuma ga ta kabari in sun mutu sannan kuma ga ta karshe ita ce azabar jahannama Allah ya kiyaye wannan fassara ce sahihiya wannan ma'ana kuma ta fito fili daga wannan aya mai girma cewa azaba iri biyu ce ɗaya a duniya ɗaya a cikin kabari sannan kuma ranar tashin alkiyama a tashi da azaba mafi girma Allah ya tsare wannan sanadin sai dai yana da rauni amma ma'anar tana da kyau kamar yadda muka karanta Abdul Malik rahimahullah qala wa fitnatul qabr wa azabuhu inda ahli sunnati wal iman billahi qawiyyun laysa indahum fihi shak wa man kadhaba bidhalika fa huwa min ahli at-takdhib billah wa inna ma yukadhibu bihi az-zanadiqatu الذين لا يؤمنون بالبعث وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس خبت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فحضروهم فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده عبد الملك yake cewa rahimahullah yace fitinar kabari ma'ana wa azabu fitinar kabari da kuma azabar kabari a wajen ahlus sunna da imani da Allah wannan abu ne mai ƙarfi laisa inda fihi shakkun ba su da wani kokonto ko kaɗan a cikinsa wa man kazzaba bi zalika duk wanda ya ƙaryata haka fa huwa min ahli takdhibi billah yana daga cikin masu ƙaryatawa game da Allah wanda yaddi yace bai yarda da azaba kabari ba to bai yarda ma da Allah ba yana daga cikin masu ƙaryatawa game da Allah wa inna ma yukadzibu bihi zanadika kawai masu ƙaryatawa game da azabar kabari zindiƙai ne alladhina la yu'minuna bil ba'th sune waɗanda ba su yin imani da za a tashi bayan an mutu wa qattala min kalamihim darafun ibn abi zamani ne ce hakika ya hango wato wani bangare wani dan gefe gefe daga cikin irin aqidunsu da zantuttukan su dabba fin nasi yace wa qaddala min kalamihim tarafur ra'aitu yace wani bangare ya dan leko daga cikin irin zantuttukan irin masu wannan aqida ra'aituhu da ibn zamin aba ibn abi zamanin yace na ganshi dabba fin nasi ya fara sadadowa yana tafiya yana shigowa cikin mutane irin wannan gurbatacciyar aqida ta babu azaba kabari ina ganin ai mu ma ta dan bayyana a wannan lokacin namu ko akwai wani shi ma da ya dinga da'awar babu wata azaba kabari da sauransu ko kun manta yawwa to shine ibn abi zamanin tun wancan lokaci yake cewa kaga Uh, wato irin masu wannan aƙida ta babu azabar kabari ko ni'ima kabari ya ce to wannan aƙida ta fara saɗaɗowa tana shiga cikin mutane khiftu alaihim min ad-dalal fi dinihim ina jiwa mutane tsoron su bata su bar addinin su wa imanihim da imanin su fahadharuhum ku yi hattara da irin waɗannan humul ladhina qalu su ne fa masu cewa innal arwaha ba arwahu ba innal arwaha lalle al arwaha rai ta mutu shi ma yana mutuwa bi mautin ajisad da mutuwar jiki gangar jiki wai idan mutum ya mutu ba gangar jikin ce kawai ta mutu ba ruhinsa ma ya mutu iradatat takzib duk abin da suke nufi da wannan aqida wato nufin su ƙaryatawa bi azabil qabr da azabar kabari wa ma wa bi ma ba'dahu da kuma abin da zai biyo bayan haka wannan magana sahihiya ce fitinar kabari da azabar kabari a wajen ahlus sunna da kuma imani da Allah abu ne mai karfi babu kokonto a ciki to shi sa malam ya faɗi wannan cewa wanda ya ƙaryata to kawai yana ƙaryatawa ne game da Allah kuma ba ma mai ƙaryata wannan sai zindiƙai waɗanda ba su yi imani da za a tashi ba wannan zance sahihi ne an gane ko hadha yubayyinu aqidata ahli sunna wannan yana sake fito maka da aqidar ahli sunnati wal jamaa wa anna fitnatal qabr wa azabi kuma lalle fitnar wato wa anna fitnatal qabr lalle fitnar qabari wa azabahu da azabar qabari inda ahli sunnati a wajen ahli sunna haqqun wa anna alladhi yukadhibu bidhalika humuz zanadiqatul mulahida wa qad tala sai ibnu abi zamani yake cewa wa qad tala min kalamihim tarafun ra'aytuhu dabba fi an-nas khiftu alaihim min ad-dalal fi dinihim wa imanihim fa'dharuhum wannan nasiha ce da ibnu abi zamani ne yake yi wa hum alladhina qalu yake an karar da mutane game da irin masu wannan aqidar yace in baka gane su ba sune masu cewa tamu al-arwahu tamutu rai ma yana mutuwa bi mautil ajsad in jiki ya mutu suna nufin su karyata cewa babu wata azaba tunda gangar jiki mai gangar jikin ya mutu ruhinsa ma ya mutu to wa za a yi wa azaba wannan zance ne wanda yake gurbatacce aqida ce wanda take marar kyau an gane ko al arwahu ma ta mutu gaskiya ruhi baya mutuwa an gane ko qabdul arwah ma'anahu in aka ce karbar rai abinda ake nufi khurujuhu min al jasad shine fitar ran daga cikin gangar jiki wa idza kharajat ar-ruhu min al-jasad idan ko ruhi ya fice daga gangar jiki fa inna ruhal mu'min ai muna da nassi cewa ran mu'mini tunqalu ila al-janna ana daukan sa kai shi aljanna ne tuna amu ana ni'imta ran mu'mini a aljanna kamar yanda hadisi ya tabbata mun karanta shi ma a cikin wannan littafi cewa nasamatul mu'min da'irun ya'laqu fi shajaril janna wato ran mu'mini kamar wani tsuntsu yake zama da yake cin abinci a bishiyoyin aljanna har ranar da za a mayar da wannan ruhin zuwa gangar jikin mai shi yau mai yi ba'atho ranar da za a tashe shi da haka ga ruhin yana da sila yana da alaka da jiki wa amma ruhul kafir amma ran kafiri shi kuma ana azabtar da shi ne a wuta ana ɗaukansa da zarar ya mutu a kai a yi wuta da shi a ci gaba da yi masa azaba yana da alaka da gangan jikinsa da aka fallazi ya kulu wanda yake cewa innar ruha tamut wai ruhi shi ma mutuwa yake wannan zancen banza ne ƙarya ce ar-ruhu ma tamutu ruhi baya mutuwa ar-ruhu baqiyatun rai yana nan idza kharajat in ta fita daga jikin mai ita in ma fi na'imin ko dai tana cikin ni'ima ita wannan ruhin aw fi azabin ko tana cikin azaba amma al-jasadu fa huwa alladhi yabla gangar jiki shine wanda yake tsufa ya zagwanye ya ya ribe wa yasiru turaban ya ma koma turbaya illa ajaba zanar banda kashin kwankwaso kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sannan Allah madaukakin sarki ya dawo da shi ya kuma tashe shi ranar tashin alkiyama yu'idu dharrati allati istahala turaban duk wannan gangar jikin halittun da suka zama ƙasa Allah zai sake dawo da su Allah ya tashi gangar jikin mutane thumma ba'da zalika sannan bayan an tashi gangar jikin sai kuma a dawo da kowane ruhi zuwa ga mai jikin zuwa ga jikin na fata an gane da haka ruhi yana nan maganar ruhi ya mutu da haka ganga jiki ta mutu da haka babu magana azaba kabari in babu ruhi babu ganga jiki to wa za a yi wa azaba haka suke faɗa to ruhi yana nan gangar jiki ita ce ta mutu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Babun fil imani bil hau, babi na goma sha bakwai, Ibn Abi zamani ne ke cewa wannan babin zai yi magana fil imani bil hau game da imani da tafkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ƙala Muhammadun, Muhammad Ibn Abi zamanin rahimahullah ya ce wa ahalus sunna, ahalus sunna duk inda suke a duniya. fararensu da baƙaƙensu larabawansu da waɗanda ba larabawa ba yuminuna suna yin imani bi anna linnabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallama hauda cewa annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da tafki a atahu allahu iya da allah ya bashi wannan tafkin don karramawa da girmamawa man shariba minhu sharbatan duk wanda ya sha makwarwa ɗaya daga ruwan wannan tafki lam yazma ba'daha abada ba zai ƙara kishirwa ba har abada Allah ka shayar da mu na ka shayar da mu wannan tafki wannan kamar yadda na ambata babi na goma sha bakwai kenan a cikin wannan littafi babin imani da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin aqida ahlus sunnati wal jamaa ko an gane ko wal haudu an-nusus allati ja'at fil haud mutawatira nassosin da suka zo hadisai game da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam har sun kai matakin hadisi mutawatir balaga da haddar tawatur an gane ko nusus sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana da haudan aziman yana da wani kafcecen tafki fi mawqifil qiyama a farfajiyar alqiyama wa anna hadha alhawd wannan tafkin na annabi sallallahu alaihi wasallam duluhu masafata shahar tsayinsa tafiyar wata guda ne sai ka kwana talatin 24 hours ba tsayawa kana ta tafiya kana ta tafiya ainihin wato baka kai sai ka kai kwana talatin kana tafiya kanka kai tsawonsa a tsaye wa arduhu masafata shahar haka fadinsa fadin tafiyar wata guda ne shi ma in kana son ka ga fadinsa to in ka ci gaba da tafiya shi ma sai ka yi wata guda ba tsayawa ba cin abinci ba huta 24 hours kafin ka kai ƙarshensa hadithai sun zo game da sufar wannan tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi nono fari ya fi zuma zaƙi ya fi ƙanƙara sanyi ya fi turare ƙamshi sannan kofunansa adadin taurarin sama babu shaka bani an fahimta ko kofunansa adadin taurarin sama sannan akwai wani indararo guda biyu wato min naharil kautsar na wato ƙoramar kausara daga aljanna an zubo wannan mazirarin wannan indararan wa anna man shariba minhu sharbatan duk wanda ya sha sha ɗaya daga wannan tafkin fa innahu la yazma'u ba'daha abadan ba zai ƙara kishirwa ba har abada sai dai kuma inda mas'alar take wa annahu yuzadu qaumun akwai mutanen da za a raraka wa yi duna a fatattake su anil haudu ba za su sha wannan tafkin ba Allah ka saba ma cikin su kama tu zadul iblil utash yanda kaga ana koran raƙuma waɗanda suke fama da kishirwa ba dan komai za a yi wa wasu kora irin wannan ba sai dan tagayirihim canza addinin manzan Allah da suka yi suka kawo sallah irin tasu suka kawo zikiri irin nasu ba irin na manzan Allah ba suka kakkawo abubuwan da manzan Allah bai zo da su ba a matsayin addini wartidadihim ala aqabihim sannan kuma suka dinga yin riddi suna barin addinin su kamar yadda ya tabbata cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaridanna alayya unasun manzala ce wasu mutane za su ci ɗaɗo su dinga gangarowa wajen shan tafki na a arifuhum wa ya arifu ni na san su sun san ni fa yuhalu baini wa bainahum amma sai a shiga tsakanina da su sai a sa a ce sai a shata layi a ce ban da su a wani lafazin yace fa yuzaduna sai ga ana ta kore su kama tuzadul ibul al utash kamar yadda ake korar raquma raquma waɗanda suke kishir suke jin kishirwa fa aqulu sai ce rabbi ya ubangiji ashabi ashabi abokaina ne na san su mutane na ne a wani lafazin asaihabi usaihabi usaihabi usaihabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim منذ faraqatahum wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa ina fata an gane da haka kaga ko bayan annabi ya bar duniya ai mun ji labarin akwai waɗanda suka yarda suka bar addini ko wanda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zaman sa khalifa ya fara ta kansu irin jama'ar Musailamatul Kazzab duk annabi ya san su mu'minai ne amma suka yarda amma wanda makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke jingina wannan hadisin zuwa ga manyan sahabbai su abubakar umar wai duk sune wanda ake magana annabi ya ce sun yarda kuma a tarihin su babu gurin da aka kawo cewa ga lokacin da suka yarda ga abin da suka yi na riddan har yanzu makaryatan sun kasa sun gaza kawo dalilai da hujjoji da tarihi ya tabbatar ta hanya sahihiya cewa cikin wayannan sahabban da suke cewa su ne ake magana annabi ke magana a nan cewa za su yarda ranar tashin alkiyama zai ga kaza zai ga kaza to an kasa kawo dalilan da suke nuna wayannan sahabban su ake nufi ina fata an gane to wannan kawai dai kamar yanda lokacin da muka karanta hikmatu min tarikh mun tattauna wannan matsalar ko وحدثني إسحاق عن أحمد عن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض يرد عليه أمتي آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك وأنا حديثي حديثي نواندا إسحاق ابن أبي زمانين كتشوا إسحاق يا باشي لاباري daga ainihin wato Ahmad daga Waddah daga Ibn Abi Shayba Ibn Abi Shayba yake cewa Ali bin Mushir ya ba mu labari daga Al-Mukhtar ibn Fulful shi kuma yake cewa daga Anas dan Malik Anas dan Malik yake cewa wata rana muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu shine baina azhurina baina zuhurina yana cikin mu hatta idza ghafa ighfa'atan sai manzan Allah ya dan yi gengedi haka kadan muna zaune kawai sai annabi ya dan gengedi shine ghafa ighfa'atan ya dan yi gengedi kadan wato sassauka ثم رفع رأسه sai muka ga manzon Allah ya daga kansa da ya daga kansa mabuta siman sai muka ga yana murmushi fa qulna muka ce ma adhakaka ya rasulullah me yasa ka murmushi ya ma'aikin Allah qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazalat alayya anifan suratan ɗazu ɗan gingidin nan da na yi ai ina cikin ɗazu sai al- aka saukan mun da wata sura faƙara'a bismillahir rahmanir rahim sai manzo Allah ya karanta sura ya ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar haƙiƙa mun baka alheri mai tarin yawa fasalli li rabbika wanhar kayi sallah domin ubangijinka kuma kai yanka inna shani aka huwal abtar lalle makiyinka shine mai yankakken alheri thumma qala sannan sai ya ce hal tadruna mal kautsar kun san alheri mai tarin yawa da Allah ya ce ya bani fa qulna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzansa ne mafi sani qala fa innahu naharun yace ai shi wannan kautsar din wata korama ce wa'adanihi rabbi da ubangiji na ya alkawarta min ita alaihi khairun kathirun akwai alheri mai ɗimbin yawa a wannan alkausara ɗin huwa haudun wani tafki ne yaridu alaihi ummati al'ummata za su dinga gangarowa zuwa cikinsa aniyatuhu kofunan wannan ainihin wato tafki adadun nujum adadin taurarin sama fa yukhtalajul abdu minhum sai a fitar da wani bawa cikin bayi daga cikin su fa qulin ce rabbi ya ubangiji innahu min ummati ay yana cikin al'ummata fa yaqulu sai ya ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai ire-iren su baka san me suka haifar suka farar ba a cikin addini bayan ka tafi ka bar addini kalau an fahimta ko wannan hadithin hadithi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ta hanyar ibn abi shaiba daga ali ibn mushir sai dai wannan isnadin da ibn abi zamanin ya ambata isnadi ne mai rauni a cikin sa akwai ishaq shi kuma ishaq shine huwa ishaq huwa wato ishaq ibn ibrahim kenan at-tujibi ishaq ibn ibrahim at-tujibi shine a cikin sa akwai shi sannan akwai ibn waddah sannan akwai shi kansa Mukhtar bin Fulful Maula Amr bin Hurai Hafiz kita saduqun wannan al-Mukhtar ibn Fulful saduqun mutumin kirki ne lahu auhamun sai dai yana da wahami an gane ko Malam Sulaiman ashe tun ada ana samun masu auham eh lahu auham fa sanadu da'ifun to kaji da zarar mutum yana wahami ba a karɓar ruwayansa fasanadu da'ifun isnadin yana da rauni lakin alhadith duk da cewa hadithin matanuhu sahihun mataninsa ya inganta imam muslim ya fitar da shi kamar yadda muka ambata ta hanyar ibnu abi shayba daga ali bin mushir annabi sallallahu alaihi wasallam agfa igfa'atan nan sai ya sa mana hatta idza gafa ko eh hatta idza gafa wato hatta idza gafa igfa'atan hatta idza gafa igfa'atan haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan ai nama naumatan khafifa shine aghfa igfa'atan ya dan yi wani sassaukan bacci haka sai ya farka yana murmushi sai aka tambaye shi me yasa shi murmushi sai ya ce ai an saukar masa da wata sura ne sai ya karanta wannan sura da muka karanta wannan dalilin wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa wato alkausara gaskiya ce kuma wannan tafki na alkausara an ambace shi da kautsar wato wal kautsar yake cewa alkautsar din naharun fil janna wata korama ce a cikin aljanna yusabbu fil haud da ake daga wannan korama ake zubo ruwan cikin ta cikin wannan tafkin yusabbu fi haudil fi haudin nabi sallallahu alaihi wasallam ana zubowa cikin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ithbatul kautsar ithbatu lil haud zaka in ka tabbatar da alkautsara to zaka tabbatar da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam domin daga alkautsar din ake zubo wato tun kudo ruwan zuwa wannan tafki wa qad yusamma al haud kautsar duk da cewa shi kansa tafkin annabin ana kiransa alkautsara yusamma al haud kautsaran li'annahu yusabbu fihi mizabani saboda akwai wasu wato indararo guda biyu da ake zubo ruwa li ahlil kautsar wato ga ma'abuta kautsar din fil janna an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ubangiji na ne yayi min alƙawari wata korama ce da Allah yayi min alƙawari ya ce akwai alheri mai tarin yawa a tattare da ita har zuwa ainihin ƙarshen hadisi inda yake cewa fa yuqtalaju al-abdu minhum sai ga ana ta kokarin zare wani mutum a cikin mutane ana kokarin datse shi mutane su yi gaba shi kuma yanke shi sai ce ya ubangiji innaha ummati wannan su ma duk suna cikin al'ummata fa al'ummata ne sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak wannan fihi dalilun ala anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaib malan yake cewa wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wa fihi ar-raddu ala man qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaib fa innaka la tadri domin Allah ya ce fa innaka la tadri law kana ya'lamu al-ghaiba ma yuqal da ya san gaibu ba za a ce da shi innaka la tadri ba innaka la tadri ma ahdathu ba'dak wannan yana daga cikin abin da malam ya kalato na ainihin wato fiqhin wannan hadisin وحدثني عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سيكو جارة نما ياتي أن رجلا أن رجلا أنا أقول أن رجلا قال يا رسول الله ما حوضك الذي ما حوضك هذا الذي تحدث عنه قال هو ما بين أيلة إلى عمان شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين قيل من هم يا رسول الله قال الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تبته لهم السدد ولا ينكهون المتنعمات الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم ابن ابي زمانين yake cewa lokaci ya cika to sai mu tashi kan hadisi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik